wane ne ya sanar da kai wace ce ya sane makwankwashiya tsara kan alkiyama kenan يوم يكون الناس كالهراج المكذوب kaji ranar kenan kare kare aku Allah ce rana ce wacce take mai kwankwasa ya kunu nasu kana ganin mutane rannan suna kasancewa farfara shi wato kai ka ce dangon fara irin faran nan mai tasowa ba ce barna ta yau da kakasa da tunan ba iyaka almabasu wacce take ta watsu tsakanin sama da ƙasa haka za ka ga mutane wani na tuntuɗar wani wani na kan wani wani na an gizo wani za a je wajen da za a lissafi وتكون الجبال كالعهن المنفوش ranar alkiyama mai ban tsoron nan za ka ga duwatsu sai ta zance ka da ihini kamar shiban auduga almanfus wanda mai wacce za ta yi kaɗi wato ta sa abin shiba ta faɗe ta malam ta sa ishe fur haka za ka ga dutse yana tsakanin sama da ƙasa ya rasa inda zai tsaya ya rasa inda zai shiga kuma saboda tsoron wannan rana ai shi ne za ka gan shi a katar ta wuya ma arali ka ga dutse ya yi daidai da ƙasa ba tuku ba fari. To, فأما من غفلت موازينه a wannan rana mai ban tsoro ta ranar kiyama wanda aka ce ma'auninsa na alheri ya rinjaye na sharri.
فهو في عيشة راضية To wannan mutum yana cikin rayuwa wacce take yardarjiya a wajen Allah yana cikin aljanna kenan za tu hilal ma'abociyar yarda bi an yarda domin ya yarda da wannan aljannar ubangiji kuma ya yarda da aikinsa.
وأما من خفت موازينه amma wanda ma'auninsa na alheri ya yi faffaki bai cika ba da an ruja sai atihi aka ce sa- raja sai atihi wato munanan ayyukansa sun rinjaye na alherin a rannan أمه آية wannan uwa ta ta gurin da zai zauna kenan hawu ya tumutar hawu ya Allah kiyaye mu
وما أدريك ما هي Allahu akbar wato shine aka ce shi ubangiji mai girma da buwaya yana cika ma'aunin mumini wato da rahamarsa domin ya rinja ya shiga cikin aljanna ubangiji na kyala ma'aunin kafiri ya ce sai ya yi aikin da zai cika shi da munafiki sai sun yi aikin alheri ya cika sannan da ubangiji sa su aljanna wanda ku ba za su iya cika shi ba wanda duk kaga aikin alherinsa wato na sharrin yarin da yake ubangiji yace mazaunin ka hawo yace wata hawuya wa ma adare ka ma hiya shin mutum ubangiji yace wani ne ya sanar da kai wace ce ita hawuyan nan ne ya take ne نار حامية
Allahu akbar wato ita wuta ce hamiyatun mai tsananin kunan gaske shadidatul hararati wato mai tsananin kuta da kanta tana kona kanta ma ji ubangiji wato ita wutan nan ta hawiya ruya an karɓo hadisi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anna ahlan nar su ɗan wuta yawuna biya sab'ina kharifan wato ana zura su suna shiga daga kan wutar suna shiga suna shiga zurfin wutar sai sun yi harifi saba'in tukuna Allahu akbar eh sai mai kace سورة التكاثر خشية وذاليات الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألعيكم التكاثر
الله أكبر ولا إله إلا الله ولا أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أتكاكو وبنجي يتي يا كو يا آدم أتكاكو أي أتكاكو في الأموال والأولاد والرجال يوم alfaharin da kuke yi da samun dukiyar da Allah ya baku Allah ya baka wadata kagar alfahari dan adam wal auladi da kuma yawan ƴaƴa da ta kirga ka ga wani ba shi da ƴaƴa kai ne mai ƴaƴa maza da aka Allah ya baka wa rijali ga mazaje kuma suna bin umarnin ka ce wani tashi kaza ya tashi da gudu wani tashi kaza ya tashi da gudu har ma da kake sa aiki munna yake yana ta ai banda ba wanda mai gida yake sa aiki ka ga wato shi ya samu abin alfahari kenan wai shi yake ta sa aiki to Allah ya ce wannan alfaharin da kuke alhaku shine ya shagalar da ku ne an ɗata kuka bar bautawa Allah wato ka san mutum yana da rafkana mutuki a suratul lati zikra biya zan mutasafiri wannan sura ita ce wacce Allah ya zargi wato yawan yawan tara dukiya mutum ya dinga tara abin da bai san kansa ba ma ka gani Allahu akbar me kace حتى تردوا المقابر kuna nan kuna nan kuna tare tare tare wannan ka kunke tare wannan ka kulle tare wannan ka kulle gina wannan ka ce na wani gina wannan ka ce na wani dauki wannan ko menene ubangiji yace a takasu da yawan tare taren dukiyar ku gashi nan ya shagalar da ku ba sallan nafila ba karatun alqur'ani ba zuwa neman ilimi ba wani aikin alheri da kuke sai dai tara dukiya kawai to gashi nan ya shagalar da ku a tazurtumul makadira yau gashi kuma an ce wani ya mutu zai je cika bazan su kuma Allahu akbar bakin abin da ya tara kuma ya shige shi da kafa kenan ya kuma sa gaban sa inda bai aika da wani abu ba Allah ya kiyaye mu kaga mutum ya cika mantuwa wato addini ba yiwuwa kuma sai da sani kar mutum ya ce zai addini ba tare da ya san addinin ba ka duba ka ga awa 24 mutum yake da ita tsakanin wuni da kwana duka naka ne Allah yake kai abin da kake so na neman abinci in dai ba haramun za ka yi ba amma mutum sai ka ga awa 24 nan bai samu ko da minti 30 na neman sanin Allah da addinin ba duk gaba ɗaya ya kare su tsakanin bacci da neman tarin wani abu to kabari kuma ko ta haka kawai in ya je aljanna sai a ce to tun da kai musulmi ne to ka aljanna kawai awa 24 kuka gani tsakanin wuni da kwana abin da ake na sallah gaba ɗayan sa minti biyar biyar ko biyar kaga sallah duk in kai mai kyau minti 25 ne tsakanin wuni da kwanan aikin sa na dole to ba ka samu minti 20 wanda za ka gun malami ka tambayi addini ba ka ce hukuncin alwala ne hukuncin sallah ne hukuncin sarki ne hukuncin wankan janaba ne zan gaya wa mata na hukuncin haila in sun yi ne zan gaya muku biki in sun haihu ne zan gaya muku hukuncin jinin istihala in ya same su yanzu wani ma yana nan musulmi ne bai san ma me ake kira istihala din ba dan ka musulmi ne ba ya yarda shi yana kiran kansa shi musulmi ne cikakke amma ka ce wani ne istihala sai ce wani wani mutum ne haka a nan garin yake bai san shi ba ba zuwansa da makaranta inda Allah yake ba zuwa alhaku mutum shi dai a ce wancan nasa ne wancan nasa ne kawai abin da ya galar da shi kenan saboda haka bai nemi sani ba zai san me hukuncin to matarsa ta samu jini ta dinga yi bai san istihala ba bai san haila ba ta ruwansa bai tambayo ba ya same ka ka kushi istihala in ana yin ta kuma sallah ake jini ne kuma ya za ka yi da baka tambaya ba in matar ta gama haila ta ga istihala ta daina sallah dan bata sani ba ita mace mutuka tana ganin jini to ba za ta kawo ku jinin in ya zama istihala ne to kuma wajibi ne ki sallah ku kai miji ka ki zuwa makaranta kai dai da safe Allah ya mu fara neman abinci ka dauka ka fita ko fitowa rana kike na mu garba shi dai neman abinci so su kuma wa yake ba shi abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa wala ya mutu ahadukum hatta yatawafa rizqahu ka gani ɗayan mu ba ya zuwa lahira sai bakin arzikin da Allah ya rubuta mai ya zo hannu in ka so sassauta ka nemi sanin Allah tare da neman kuɗi bakin kokarin da za ka yi na neman kuɗin ba za ka wuce wanda Allah ya rubuta maka ba amma sanin addinin shine dole Allah ya ce to gashi nan irin abin da ake faɗa kun ki kun shagala da neman cin duniya to gashi nan kuma fasurtumul maqadira yau an ɗauko ku akan makara an ka kabari kuma nan ba abin da zai ma amfani sai aiki da saninka ba ka sanin ba ma bare ka aiki da sanin Allah ya kiyaye mu to me kace كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
wato ka gani ubangiji ya ce bi an mutu gashi na ko mutu fadafintum fiha an zo an binne ku a cikin ƙasa ba ku nemi sani ba ka gani Allahu akbar aw adattul mauta takasuran kalla ubangiji ya ce tsawa gare ku marasa neman sanin Allah ba ku san sanin addinin ku ba Allah ya ce tsawa a kanku saboda alamu da sannu ku san wannan abin alheri kuka yi ko ku ba alheri bane ragin zuwa makarantar nan naku za ku sani da sannu alheri ne ko ku shari ne awa 24 ba ka da awa ba ka da minti 20 wanda za ka je ka tambayi malami addini a cikin awa 24 sai dai neman abinci kullum Allah ko ya riga ya ayyade maka bakin adadin abin da za ka ci daga ran da ka zo duniya har ran da za ka mutu ba ka da ikon tsallake shi kuma jama'a wannan sura fa tana da ban tsoro da gaske a musamman wannan zamanin da muke cikin sa wanda banda neman cin duniya kowa bai sa komai a gaba ba mutum so yake ci duniya dan sai ci duniya shi abin da ya sa a gabacin duniya abin da zai nuna ɗansa kuma cin duniya ba ya cewa je kaka tambaya me ya sallah me ya azumi shi ma bai tambaya bare ya sa ɗansa Allah ko ya ce ya ayyuhan ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wanda duk ya yarda da Allah da Alqur'ani da rata ta kiyama ya kiyayar da kansa wuta ya kiyayar da matarsa wuta ya kiyayar da iyalinsa da barorinsa kullum in sun gama dama ga aiki ka kayyade daga karfe kaza za mu fara aiki karfe kaza mu tashi in mun tashi kusuwa da kusu makaranta maza ku nemo sanin addini ni ma za ni makaranta sannan in ya dawo makaranta ya shige ya matansa haka Allah yake fa a'a duk wannan akan ya bata su illa dai neman abinci kawai bai gaya matarsa addini ba shi ma bai tambayo addinin ba balle yara su kuma wannan su dai su yi masa wahala kawai to Allah ce ga kiran kuna ta mutum makadira yau kuma kwana ya kare an kafa kabari ina abin da kuka tara ko ba ta alamuna Allah ya ce da farko a sani annabi kuka yi ko shari la fa akbar to Allah la ta'lamun kuma kana fa wa ta'lamuna Allah ya ce sannan kuma da sannu ba kuma sani menene kuka aikata a duniya tare tare kun hankare shi da kafa kun tona dama mutum ya zo duniya wato hufatan burratan gurla haka kuma zai koma lahira hufatan burratan gurlan mutum san da ya faɗo cikin uwansa ko da a duniyar nan an ce duk duniya ba mai dukiyarsa ko ba mai sarautarsa ko ba mai karatunsa to bai taɓa zuwa duniya ta ji an ce an haifi wani daga jeren wando ba ya zo duniya hukatan urratan ba takalmi babu ko wando burlan ba tafiya kuma haka mutum zai mutu a ɗauke shi a je a binne shi wannan likabani da kaga an binne mutum da cewa masu jana'iza sun to gida mala'ika ruwa zai zo ya ce tashi bawan Allah ka tashi ya ce ka rubuta aikin ka da kai na alheri da sharri shi ya rayuwarka a duniya daga ran da ka shekara sha takwas zuwa ran da aka kasa kabarin da rubuta mana abin da kai na alheri ka tsinsa tsakanin farilla da lafiya da sunna rubuce shi ka rubuta tsakanin haramun da makaruhi kuma mutum ya ce ba tawada ya ce yawun bakin ka tawadar ka ya ce ba alƙalami ya ce siyasan ka alƙalamin ka ya ce ba takarda ya ce kwance likafanin shi ne takardar ka la ilaha illallah to jama'a mutumin da ya san haka za ta same shi amma baya da lokacin neman sanin addini awa 24 ba ka da minti 20 wanda za ka nemi addinin ka Allah yake to Allah sai da alamun ba sani da sallo na ku akbar sai ne kace Allah ra'u da alamun ubangiji yace haqqat gaskiya ne ka gani ubangiji yace ta alamun fa kan su akibatu tafakukum inda nazari wato mummunan ƙarshen nan naku da alfaharin da kuke wa ƴan uwanku dan ko samu wadata ko kun samu sarauta ko kun samu ilimi kuna wa ƴan uwanku ɗagawa in za ku wuce wai kun wuce ku ce da ƴan uwanku salamu alaikum haba kamar sa yanzu mai girma kamar sa har ya tada jama'a yanzu salama ya ce sannan ku wane shi ai ku ba su isa ba waɗannan sai dai kawai karkata hularsa in ya karkata ya ɗaga hancinsa sama yana ce iska su dole in suna so sa ɗago sa ce sanu da fitowa in ya ga dama ya ansa ya ga dama ya tsoro kawai ya samu ni'ima su wato ba mutane bane shi ne mutum ka gani to bari su sosai ran da ya mutu waɗanda kake takama sa'o'inka a ilimin da sa'o'inka a wadata da sa'o'inka a mulki ba su za su binne ka ba ba su zuwa gurin waɗannan da kare na kake kin ansa gaisuwar su su za su tona kabarin su za su sauke ka kuma su je saka a kabarin da ka kaki su Allah ya kiyaye mu shine Allah yake to ka sani menene karshen tafakurikum yawan alfarin da kuke dan uwanku mutum bai san wannan inda na yayin da za a fitar da ran kuma fil kabari zai kuma sani a cikin kabari sannan kuma kamun an tashi ya Allahu akbar sun ya kace ayyana yaqin ubangiji ya hakika lauta alamuna da a ce kun san ilmal yaqini sani na hakika da ake mutane sun san yadda aqibatu takafuri wato karshen alfahari yake zama ma ta galku bi da baku shagala da neman abin da za a ce ba kamar wani ba da mutum ya san yadda ake wa wanda ya alfahari a duniya Allah yake wallahi da sai ka ce ina ma ba a halice ka ba akbar to me kace la tarawunna al-jahil ubangiji yace ai da sannu ba a nuna muku wutar jahima da idan ku wallahi ubangiji yace sai kun ga wutar jahima da idan ku sannan kuma a jefa ku a cikin ta to thumma la tarawna ayna al-yaqin sannan kuma ku kuma ganin sa ainal yaqini idan sai na sakankan cewa ga su an kauro su an kukunce su an zo kuma an ce a jefa su a wuta da labarin su ke ji ai suna ta ƙarya ne suna ta girman duniya shine lahira ka san malamai masu neman cin abu da hannun waɗanda suke da abun sai ce ai wanda ka gani a duniya Allah ya bibita shi wa lahira ma shine fititacce haka suke gaya muku in sun je fadanci sai a koyar gaskiya a zo a gaya muku yadda za su ji daɗi in ka gama sun za ka tsaya baka naira goma ba ka nema a wajen Allah in Allah ya baka ai mutum sai ya baka amma ka faɗi gaskiyar ba ta hana kuma Allah ya baka ɗin ka koyar gaskiyar kuma ba ya sa kai arziki kai malami in ka so ka bayyana gaskiya in ka so ka koyi ka gaya mutum hakikar gaskiya in ma ya soka duk ɗaya ne in ma ya kika kuma duk ɗaya ne soyayya ba ta sa ya ƙara maka komai kiyayya ba ta sa ya rage maka komai kuma ka gani to Allah ya ce a gaya muku masu yin alfahari da a darajar da Allah ya ba su rayuwar duniya da sannu za su sani lallai sani kuma na hakika shine ilmin yakini din Allahu akbar to me kace ثم لتسألن يومئذ عن النعيم sun sannan kuma da su za'adun na Ubangiji ya ce wallahi ya rantse da zatin sun ji Allah. Sai an tambaye ku anin na'imi bisa ni'imar da Allah ya ba ku. Allah ya ce wallahi na rantse da zati na duk mutumin da na ba ni'ima sai na tambaye shi yadda yake da ni'ima. Daga ni'imar rai da Allah ya baka zuwa ni'imar lafiya, zuwa ni'imar karatu, zuwa ni'imar sarauta, zuwa ni'imar dukiya, waɗannan duk in Allah ya baka Allah ya ce sai na tambaye ka ya kai da su. da daidai da daidai Allah zai so tambayar mutum na baka karatu yaya kai da karatun nan ka aiki da shi ka sanar da waɗansu ko ku ka bar karatun ka bar adam mutanen gari kawai ka ce ai in na ce zan fita abin nan da Allah ya ce na hakika to ai ba za mu gaisa da kowa ba to yadda ka gaisa da mutane na yana kuma Allah ya Allah ya ila ubani da kai ka gani jama'a kun ji ni'ima da Allah ya ba mutum ubangiji Allah zai tambaye shi da ɗaiɗai da ɗaiɗai yaya kai da wannan ni'ima waɗanne irin ni'imomi ne irin su kaɗan mu jimana waɗanda Allah ya ce sai ya tambaya ran tashin kiyama shine ma ta lazabu bihi fi dunya wato ni'imomin da ake jin daɗi da su a duniya ran tashin kiyama Allah sai ya tambaye ka yadda ka ji daɗin da su daga farko ne mina sihati wato lafiyar da ibaka ya ce mai kai da ita wani baraki da kuma zaman lafiya Allah ce da ka samu zaman lafiya mai kai da shi wal amru da zaman amincewa ba tsoron wani zai zo ya kwace ma ka haka ko ya kashi ka da ka samu wannan mai kai wal wada'ani da Allah ya baka abinci baka fargaban na yau ko na gobe to wani ni'ima ka jiyar da addinin Allah a cikin wannan ya ka jiyar da wannan ni'ima wal masharabi da Allah ya baka abin sha baka fargaba wata ni'ima ka bi ka bauta wa Allah da wannan ni'imar da waɗansu waɗannan ni'imomin kamar misalin inuwar gida ma da kake sha yanzu da ka shiga gidanka malam sai ka samu a cikin gidan garinka ka gina shi ya yi tudu ya sako inuwa ga kanan gurin ya yi sanyi sai ka zauna a gurin a maimakon ka ce bari zauna a salatin annabi ko karatun alkur'ani ko in nazari kawai sai ka buɗe rediyo wataƙila kuma kana da sauranka wanda ka gyara ga duma malam ga farar ƙasa an shafa ga filin an yi ga wataƙila ma da fanka a gurin ka kawo wani ma da ya condition da ije ya ji inuwar wannan sauran a maimakon ya ɗauki sarbinsa ya bauta wa Allah ko ya karanta wani izinin alkur'ani ko kuma ya karanta littafi ko kuma ya zauna ya tafakkurin ya Allah zai yi da shi ya zai tafi da wannan duniya ya zai tashi alkiyama sa iki yan aljanna yake ko yan wuta ran ƙetare sirati zai ƙetare ko zai gangara jahannama ranar awo alherin sa zai rinjaya ko sharrin sa shin yaya lamarin su zai kare ni da ya je ji dadin in ramana waya condition na kafa sanyi ya ji dadi ma da sai bude rediyo da bude rediyo ma na sai aka farke da waka wani arne ya kama waka ma na sai dadi ya kama shi ne gida ko kuma a ba rediyon ba ma a maimakon ya nazarin karatu ya duba ko alharari ya ga lamarin sallah ko lamarin zakka ko lamarin addini tsakaninsa da matansa ko lamarin alwala ko lamarin menene na addini dai to sai ya dauko jarida kuma littafin musara ka ji wanda ya samu wannan ni'ima wai ya dauko jarida zai karanta kai kafiri ne za ka karanta jarida sai da kake da alqur'ani izu sittin wanda aka ce daga bismillahir rahmanir rahim baki goma sha tara wato lada goma goma goma su goma sha tara ba ka da alwala ba ka san fasar ba haka ba a ba ka in ka ce bismillahir rahmanir rahim wallahi lada goma goma su goma sha tara za a biya ka gani idan ka kama fatiha baki nawa ne a fatiha kowane harafi ɗaya daga alif lan da ha faɗi mun jaye dan din nan kowane ɗaya lada goma ne kin sana da alwala ka karanta bismillah lada ɗari ɗari so goma sha tara lada dubu biyu ba ɗari ɗaya kenan bismillah kaɗai in ka karanta yaya kuma an ka haɗa da fatiha yaya in kai izu guda a'a sai yace ai na gana sara in yana huta ya ji daɗi jarida yake karanta sai ya ɗauko jarida kawai zancen banza da itatuwa da tsuntsaye wai wannan ne aikin sa kaji kana musulmi Allah yake wallahi da tuku alunna yawma idin alal din wallahi Allah ya rantse da zato sai yace na sa alkiyama sai ya tambayi kowa ni'ima da yadda yake ni'ima da kadin imar ya foundation din da kin kuɗa da fankar a'a wani ma a maimakon ya karanta alqur'ani ko ya salatin annabi ko ya nazare ta min addini sai ya bude talbidin shikenan ya duba wani katon mukin annabi ya rawa ya rawa ya rawa shikenan kuma sai ka kalkale da dariya wani katin imar da Allah ya baka ka gina guri mai kyau kai musulmi ya hankali da kanka wallahi sai hankali ubangiji yace la tub'alunna yawma idhin an al-imra ta ya ba sai na tambaye ku ni'ima dai dai dai dai har bakin iya ni'ima da Allah ya ba mu ice duk sai na tambaya dole kuma ka ba Allah amsa mutum ya hankali wannan duniyar Allah yace alhakumu takafu yanzu yawan tare taren shine ya shagalar da ku hatta zurtumul maqadir har kuka zo aka tafi aka binne ku san komai ba ba ku aikata komai ba to kallatu Allah inna lillahi wa inna ilaihi ka ji inuwar ma Allah yake sai ya tambaya yadda ka ji dadin inuwar gidanka wal ashjari da itatuwan da ka kafa ka je ka sa inuwa da ka zauna a maimakon da ka ji inuwar kai karatun alqur'ani ko nazarin littafi ka ga addinin ka ko salatin annabi sai ka dau jarida ko ka bude rediyo ka gani Allahu akbar wa asbiyati lati taqi min al-harri wal bardi sannan da irin gurin da ka ɓoye ka gyaggyara ya ɗakuna masu duhu wanda suke kiyaye ta zafi da kuma ɗari kamar ya kwanje shi kenan wal ma'il baridi da kuma irin yadda ka gyara gidanka yake kiyaye da kai ruwa wanda yake mai sanyi mu ka samu ga burjin ka aji in zamanin zafi ne ka ɗauko burjin malam ka sha ka ji sanyin nan ya ratsa jikinka sai ka ji kamar wani rai aka daɗa maka da ya ji daɗin wannan a maimakon ya ɗau karatun alkur'ani ko ya salatin annabi sai ya ɗauko jarida ko kuma ya ɗauko talabijin ko kuma rediyo Allah ya ce zan tambaye ka ranar tashin kiyama ka gaya min ni da kai ku san na sarar ba mutumin arziki bane tsakanin mu da shi babu alheri tun daga annabi adamu Allah ya ce na sarar da mun da su sai an yi wani abu kaga su ne duk saka mana wannan halakar da ba mu san jarida ba ba mu san rediyo ba ba mu san talabijin ba ba mu san yadda ake yin su ba da kiɗa in ana yi ba abin da wani zai ji daga nesa yanzu ga kinan kiɗa ake dare da rana in wani ya sa kasa ɗaya a cikin sha'anin karatu yana yi mutane su koka da wannan abin amma sa yadda da kiɗa daga nan kana kwance a ƙasa zaka ji suliman nan na firimiya ana kiɗa ana ihu ana waka na fara ne ba wanda ya taɓa yin ƙara ya ce wannan abu ya dame mu amma aka sa karatu alkurani nan da nan sai mutane su kosa kai wani abin nasu ma ba lissafi kenan daga karfe hudu ya sa karatu amma suna jin burimiya daga nan dai kana kasa za ka ji ihu amma wannan bai dame su ba Allah ya ce to da sannu ban tambaye ku ka gani wa kana da aini hatta kwalli na ido da za ka sa ka kara kyau Allah ya ce sai na tambaye ka wannan ni'imar da ka ji dadin kwallin idan ka yi warai ka yi nazarin alkurani ko ka dauko jarida wa nabkal insani sawbu akhihi ka gani da aura tufa na dan uwa wanda yake dan uwanka ne wannan ya baka wani abu ko kuma yake wani tufan nan yi ma kyau wa shib'il badan da kuma koshi da ka cika koshi ya kai da koshin naka zuwa kai kai tufa ban Allah ko ku zuwa kai ka bauta Allah da ka koshi Allah yake ina zan tambaye ka da kada Allah zai tambaya dole ka ansa wala zatin nauni da kuma ka ji bacci ya da ne ka ji ka zo kwanta kai baccin na ka farka ka ji garau to da ka ji garau din me kai taki kai ka tafi gidan kallon rawa ko gidan Suliman ka tafi Allah yake sai na tambaye ka wal adiyati da lafiyar da na baka sai na tambaye ka wala zalika kai dukkan abin da yake ni'ima ne Allah yake wallahi sai na tambaye ba wa ran tashi da kiyama mimma la yuta adadan irin wannan ni'imomin da ba a dinga lissafi Allah yake ba za su ba wa yanka wudu ne mata la tusuha da za ku nemi ku kirje ni'imomin Allah ba ku da iko gane ya ba da kirje Allah yake kuma sai na tambaya ne daidai روى حاكم والبيهقي ألا تبيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم كاغني yace yanzu ɗayan ku ba da iko ya karanta aya dubu a cikin alkurani kowane wuni kaga wa ma ta biyu an yaqra'u alfu ayatin suka ce wa yake da iko ya karanta aya dubu kullum qala a ma ta biyu wa dukun aya qara'u alhaqum takafur yanzu a cikin ku ba mai iko ya karanta wannan suratu takafur marra ɗaya ta to idan mutum ya karanta wannan sura marra daya Allah zai ba shi ladan ya karanta ayar Qur'ani guda dubu ita wannan sura ita daya mu sura ce wacce ta tace halin ɗan adam abinda muke ciki yanzu yanzu dai ka ga kowa ka ga ina faganniya dama mutum jira yake gari ya waye da gari ya waye ya dinga faɗa ya gama shayi da an gama dama sai ya fito ni fa na tafi kenan mun tafi neman abinci ku mana addu'a Allah ba mu sa'a ya tafi ba zai dawo ba sai magarba da ya dawo da magarba sai ya dauko mana a dauko rediyon nan yanzu za a yi labarai ya ji labarai daga nan sai a kama BBC a gama ya ce a kama masa jamus a gama ya dinga dai lalacewa a gindin rediyon kenan ba sallan nafila ba salatin annabi ba la ilaha illallah ba karatun alqur'ani ba zuwa makaranta ba tafakkuri shi dai aikin sa kenan shagara Allah yake to za ka zo kabari in tambaye ka wannan ni'imomin kuma Allah ya mu to me kace سورة العصر مكية وهي ثلاث آيات الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والنصر إن اليوم كان لذي خلق الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والأثر كاغني Ubangiji ya ce ya rantse da zamani, Ubangiji ya ce ya rantse da zamani ko ku ana nufin daga misalin karfe karfe ɗaya zuwa faduwar rana ko ku sallar da asar. Dalilin rantsuwar nan ku Ubangiji ya ce ne, innal insana haƙiƙa mutum dangin mutum da fi kusurin yana cikin asara mutum ya yi asara in ji Allah Allah ce mutum ya yi asara fi tijarati cikin cinikinsa cinikin da kai ka zaɓi duniya ka sayar da lahirarka ka zaɓi cin duniya ka sayar da neman addininka sai dai ka ci duniya ba ruwanka da lamarin addini kullum neman abinci dai neman abinci Allah ce amma ka yi asara Allahu Akbar wanda arzikin ka rubuce yake Allah ya riga ya rubuta ma arziki tun nan da Allah ya halice ka ba yanda za a yi wani ya zo ya kare ma wannan arzikin bai zo hannunka bai isa ba saboda haka jama'a mutum ya daina gaba da dan uwansa cewa wani ya tare mun hanyar arziki wallahi bai isa ba in dai Allah ya rubuta ma wannan abin ba shakka ko mutum ya mutu ko ya rai sai wannan abin ka samu abin ka saboda haka ka shiranka in ka kaki to ka shiga cikin wannan da surin kai asara kenan to me kace إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
waɗanda ba su yi asara ba cikin rayuwarsu illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani da Allah da alqur'ani da ranar tashar kiyama wa amilu salihati suka rika ayyukan kirki sadani fala su je ku surani to waɗannan ba su zama cikin asara ba sun ba da gaskiya da Allah da alqur'ani da manzon Allah da ranar tashar kiyama bayan imanin nasu kuma suna nan salloli guda biyar sun san kansu mutum ya san farillar sallah ya san sunnar sallah ya san mustahabbin sallah ya san abin da sallah zai kama a kabli ya san abin da ya kama a ba'adi ya san abin da ya kama ba a zare wani abaka wani abu a liƙe gurin ya san abin da in ya kama shi a sallar sallar ta wuce sai sake wata wannan shine yi aikin kirki amma wanda shi zai sallah ya ga ubansa da uwata su ne ni shi ma ya kama ai ba sallah yake ga wannan ya gama sallar in ya mutu kuma dan wuta ne wallahi duk mutumin da yake sallah bai san abin da yake sallata ba wallahi in ya mutu dan wuta ne in zai shiga aljanna ba akalla ya shekara dubu goma a wuta akalla kenan in ma ya samu ya shiga mun ubangiji ya ce fa wailul lil musallin ko jama'a mu ta kama to waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kirki dinnan wata wato bil haqi sune wa ƴan uwansu wasiya ta alheri suna gona kace wani na ai lokacin sallah ai mutum kuma mutum kuma sallaci yake ko ya tashi sai mai shawara ya amsa shawara wani ai an ce an yi rasuwa ta yi mutu fuje na'iza yace to ko ko yace ba za a yi ba kasa yake tafiyar sa wani ai ka ga wannan nan ni ina ganin sa ba kamar da bala Allah cikin mutuwa yake ya kamata mu dan taimake shi ka ka naira biyu ya ka naira biyu ka ba shi naira hudu ka gani wato kun yi wasiya ta alheri a juna ku kenan ko ta awa ne wato ka gani yanzu zaman mu a gurin nan baya da alheri ku ne na saban Allah mu tayar da gurin nan yace to ma da la kun yi wasiya alheri amma wanda yace wani ka shirya yau na wuce ta babban layi na ga an kafa hoton wani katon arne mutumin hindu ko mutumin amerika ko ingila an ce yau shi za a nuna a gidan da ake nuna babban saban allah na musulman wanda ka shirya yau mutu da wuri to kaga wannan yayi wa dan uwa sofiya da sharri da shi da shi daga wannan zamanin an dinga rubuta musu sharri har su je su liman su sai su dawo in ma ba su je ba an rubuta musu sharri ladan din niyyar wannan hadin waɗannan su ne suka yi asarar rayuwa Allah kiyaye mu wanda dai kaga kullum ba ya suliman wallahi yayi asarar rayuwarsa Allah akbar ka gani mu an ce wato wanda ya asara sallar sallar la'asar ya zama ramuwarta zai faka annama wa tara ahlahu kamar a ce iyalinsa gaba ɗayansu ya yanke wa malhu da dukiyarsa duk ya rasa su zunubin da zai samu kenan asarar da ya yi a cikin ya rasa sallar da asar akan wakati sai ramuwaɗi kamar ya asarar dukiyarsa da iyalinsa da matansa da ƴaƴansa da asar kaɗai Allahu akbar وقيل الأسد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقسم به وما كسي أجبان وتواصوا بالصبر ستوسي سيئا وانسكما بالصبر دا قولي wani mu ɗauki hakuri kaga zamanin nan in mun biye wa ra'ayin mutane za mu halaka saboda haka abin da zamu mu gwa mutum malamai a nan alheri yake dan duk mutumin da ya rabu da malami ya rabu da rahmar Allah duk mutumin da ya rabu da malami wallahi ya rabu da rahmar Allah duk wanda yake tare da malami kuma yana tare da rahmar Allah ba inda za ka je ka samu rahama sai gurin malamai inda duk ka je cikin halaka kake halaka kuma za ka koyo a gurin sai gun malamai nan ne za ka zauna domin an ce ka zauna a gun da ake karatu maza da yake kar kai karatu kar ka taba alƙalami kar ka taba abin da ake karatun ka zauna kawai ana karatun kana sauraron masu karatun an ce ya fi ka je gida kai alwala kai sallah raka'a dubu raka'a dubu to wannan zaman na awa ɗaya ya fi wannan raka'a dubun na kuma an ce mazala yake duk wanda ya rubuta fuskar malami da kauna dan yana kaunar malamin mazala yake wallahi kamar ya kaunace wanda ya kaunace kuma Allah ba zai kauna shi ba kaga mu malamai ba ku wa zai kaunace ku da zuwa ake a gaida su a gida yanzu malamai ne suke bin gindin mutane sai ga malami da safe shiga nan fita nan shiga nan fita nan shi kuma ya ki kadai ta Allah kai da karo ki Allah ba sai ke zaman ka ba to ya zama yau shi ne kuma yake yawon gidan wannan gidan wannan gidan wannan gidan wannan tun ana ganin darajar sadara ta zubi kuma to za a gaishe da kauna Allah kiyaye mu to jama'a a rika yin kuli to me kace سورة العمرة مكية ويسر آيات الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة
Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd bismillahir rahmanir rahim wailu likulli humazatil lumaza ubangiji yace kalmar azaba ko ko wani kogi a cikin wutar jahannama mai azabar zafi wanda jahannama ma take tsoron sa an ce ya tabbata ga dukkan mutumin da yake kibta ido yana nuna mutane wanda zai kibta ido ya nuna wani dan kai masa dariya ubangiji yace zai shiga wannan kogin wutar jahannama lumazatin wanda yake mai zince zai zaro hake ya nuna wani dan a kallaci wani a mata dariya Allah ce ya ajiye mar mazauninsa a cikin kogin wutar jahannama ka gani wato wannan an ce nazala ta sauka da alaihi wasallam cikin waɗanda suke raɗar raɗarsa suna kukan annabi da muminai ka umar ya tuba da kalab sauran annabi wanda yake zagin annabi Muhammadu sahabbai in ba sa da wannan magira da waɗansu su da na yanzu kuma masu zagin malamai da masu zagin masu wa'azi da masu kan addini duk sun shiga cikin gaskiya madin nan fa علم لا وعدنا ga yawan zunce ga yawan kide a nuna mutane da ai musu dariya dan shi Allah ya bada ba ko dan Allah Allah ya naka wani wani ne ya gani mai ido da ko mai hanto shi gidi ko mai ɗorihi ko kuturu ko makahu sai ka nuna kai da yake kana da lafiya ra ka nuna ɗan uwanka wai su gano wannan mutumin ba daidai yake ba wani abu na sai ana kasa aka gaishe aka tuntsire da dariya Allah yake ka shiga uku ka gani Allahu akbar eh wato sannan allazi da ma'amalan mutumin da yake ya tara du wa addadahu kuma ya kirge kirge wannan ya jibge anan ya kirge wata kan shi dukiya kamar sa abin da yake so kenan ba ruwan su da addini in kace wani ga kiyata ta wannan fefa kuma sai yanzu kace shi yanzu fa biyar biyar sau 20 nawa kenan sai ce sau 20 eh ai ban dari kenan naira mai tan kace to sau 40 ba in ka dinga safan biyar biyar ko nawa ne sai ku je har dubu yana ba ka amsa kace garin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ni ma ni za ka tambayar farilla sallah a kai malami bane ba musulmi bane kai to kaji Allah diddige duk ya san yawan ba ba kawai ne kace يحسب أن ما له أخلده yanzu shi mutum dan jahilcin sa lidalihi da ya tara dukiyar nan ya kirge ba sanin addini ya fi wai yana zato ana malahu wannan dukiya ta su a falalahu za ta sa ya dawwama a duniya ne la ya mutu ba zai mutu ba har ya ƙi neman sanin yadda zai zauna a lahira shi dai duniyar kawai yake sa a gaba ya tara wannan ya tara wannan Allah yake kana da kan tarin dukiyar zai sa a barka ka dawwama a duniya ne wawa farfar to كلا ليمرن منه قواه Allah ya ce a'a dukiyarka duk duniya in ka cika da ita ba za ka dawama a duniya ba ba abin da za ka da shi lamura kuma sai aikin alherin da ka aikata la yumbazana la yumbazanna ko la yumbazana eh duk takdidi wata shigidi kenan ubangiji yace haƙiƙa ubangiji ya rantse da zatin sa yace sai ya jefa wanda ya tara dukiya ba bin Allah ba sanin Allah sai ya jefa shi a wutar kamar Allah kiyaye mu annatita din wacce take yin malam hadama tana karyawa kunna ma ulke biya in an jefa mata mutum malam sai ta kama ta ragar da dai kashin ta dan da ke ta tsuntsin ka jijiyar ta nade kashin waje ɗaya ta tsame tsokar waje ɗaya ta ture karfa waje ɗaya sannan ta cinye fata sama ce ta ci naman sannan ta ci kashin sannan ta ci karfan ta haɗiye su kuma amma da ta kuma mai da kamar da haka za a dinga irin waɗannan mutanen Allah kiyaye mu kaji sharrin tara dukiya babu addini kenan الله اكبر قال ابن عباس عبد الله بن عباس يا كربو رواية ده من زمان الله هم المشاؤون بالنميمة وأن الله يتزاز زونا وتنهو كما تنهو wato su ne masu yawo da annami mutane wani ka ji wani ya ce da kai kaza dan su bata wani ya ce kaza dan su bata waɗannan za a zauna a wadin jahannama din nan bayan al'ayyar baki wato suna tsakanin mutu ya buke albabun al'aybi wato lilbari in linnasi suna neman laifin mutane su toki wannan sunan bata da dan uwanka Allah ya za ku ta jahannama Allahu akbar wa sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yace sharru ibadullahi mafi munin hali cikin bayan Allah almasha'una bin namimati masu yawo da haɗa tsakanin mutane da an namimanci da fata almubti duna masu yin barna bayan al'ayi fata tsakanin masoya alfagu na lilbara ila aibi suna yin laifin wa suna tsago laifi suna tsora mutumin da yake ba da laifin suna ku bar ganin sa nan ai kaza kaza yake dan yana yin kaza yana yin kaza kar ku zaci mutumin kirki ne ya danga ko laifi kenan wato yana tsora maka dan mutane su kika Allah ya ce to waɗannan ne za a zauna a wayar duniya annama Allah ya kiyaye mu to mai kafe وأدريك ما أنه قواه shin wane ne ya sanar da kai irin yadda sharrin wutar mota ma suke ne mai karewa wannan in za su ci
نار الله الموقدة wuta ce wacce take almuqada ce wutar Allah ce almuqada wacce take a kan hura kullum hura ta ke tiran da aka yi har zuwa yau to التي تطلع على الأفئدة ka ji ita wata roƙa ma wato in za ta ci wato ta kan zuciya take fara kullowa ta zuciya za ta kullo ta cinye zuciya sannan ta rika bi gaba gaba gaba wato an ce zafinta zafinta an ce zafin wutar in ta taɓa zuciya ɗin nan a shaddu min alam gairiha lulluɓiha wato zafin cin da take wa zuciya dukkan wutar nan guda shida ba mai zafin wuta ma in ta samu zuciyar ta ji suna ci wanda ya tare zuciya ba sanin addini sannan yana nuna mutane da ido yana nuna su da harki
إنها عليهم موسدة sannan ita wutar nan akwai masu masu dakatawa suna jira a kai musu mutane su tura ciki suna nan a jere mala'iku ne malam ga suna a jere suna jira Allah ya ce ku an jiga kowace an jiga mutum dubu za su tura Mhm.
في عمد ممددة kuna nan cikin amadin wato ginshiƙai a nan suke tsaye su mala'ikun mala'iku ne ba su da tausayi tun da Allah ya su san tausayi ba in Allah ya ce su yi mutum abu ma da karka da sa su raga masa domin ba su da tausayi ba sani ba sabo ba a ba su tushiyar baki ba a ba su hanci kuma ba irin duniya bane da in kayan laifi za ka bi dare ka je ka- ka ba da kuɗi a kyala ki alqur'ani sannan a baka gaskiya kai da baka da gaskiya Allah ya ce to waɗancan ba sa haka eh ba akbar me kace سورة الفيل فجد ويخرج آيات الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أنا أولى وضعيفة وأنا ربك جمع بالميل
ورد هذا في حديث من قال صلى الله عليه وسلم إلا ما يبعث إليه ملائكة بأسباب من نار وتوبنجي يكن كاسو ثم ملائكو da wani abin rufi na wuta wa masamirin da kusoshi min narin na wuta wa umudin da ginshiƙan min narin na wuta ta faɗa biku alaihim ku zo mana ku ga wutar ta biyar da ubangiji yake ita wutar hutsa in an sa mutane idan aka saka mutanen sai a ɗauko wani abu kamar yadda ka san irin filin sunan wato shi ku abin na wuta ne ba mala'ikun za su ɗauko akwai kusoshin wuta akwai ginshiƙan wuta in sun zo sai su kafa ginshiƙan a cikin wutar in sun kafa sai su kawo wannan abu ne kamar silin su ma na wuta ne malam sai su kora a bakin wutar su kife daidai sai su sa kusar wutar su kafa kowace kafawa daidai da mujin nan ta je ta shiga can ma ta shiga malam an rufe su kenan kyau a ciki sai a baka wutar za su sha Allah ya yi mu masu zurɗe masu kimta ido suna nuna mutane da wanda ya tare zuciya ba addini ba neman sanin Allah su ake wannan azaba za su akuba wato shine ubangiji ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in an musu haka fala baqadiya kilalu ba wata kofar da za ku saura ya da kullu fiya ruhun balle a ce numfashi zai fita ba ka numfashi ba inda zai fito wala akhrujum minhu gamun ba kofar da bakin ciki zai fita wayan sa awu Allahu akbar Allahu akbar sai kace دون دليل أجد ويخمس آيات الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أنا أولى وكيف وأنا ربك بأصحاب الفيل Allahu akbar wala ilaha illa Allah wallahu akbar lillahi alhamd bismillahir rahmanir rahim Allahu tara kaifa ubangiji yace dan nuna al'adadi yace yanzu ya Muhammadu tara ka gani kuwa kai fa fa'ala rabbuka yadda ubangijin kai aya ta biya sahabil fili da ma abota rawan giwa giwa nan da ake ce mata mahmud ka ga yadda ubangiji ya aikata da abara haka wanda ya hauka mahmud din ya zai dan ya rusa ɗakin ka'aba ka ga irin yadda Allah ya masa dan azaba to ألم يجعل كيدهم في تضليل ubangiji ya ce ya tsora azaba kan abara da shi da jama'arsa ka gani malikul yamini wato shi sarkin yaman ne shi ya abara haka shine yace zai rusa ɗakin Allah din nan dan gaba